أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna sha tara ga wata na biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa ukun watan ɗaya miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya akan wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam zuwa ga iyaye mata ababen da aka ambata a wancan sati na faɗin asalib da irin salo da ya kamata mace ta yi amfani da shi da ita da mijinta wajen ganin cewa sun tarbiyyantar da ɗiyansu to waɗannan abubuwa gaba ɗaya bayan da za a yi a kai ran da za a cin musu bi mana a kai matakin da za a ci moriyan waɗannan abubuwa dole sai ya zamanto an ɗauki guziri wannan guziri da za a ɗauka shine guziri na haƙuri bi mana da mace da miji gaba ɗaya matuƙar dai ba haƙuri suka yi ba to wannan manuwa da suka sa a gaba bayan da za a ta haƙaƙa da haka rayuwar mutum mai imani ake so ya zamanto mai haƙuri a cikin dukkan al'amura da za su kai su kawo wannan haƙuri shi zai sa ɗan adam ya cimma gurin shi wanda habba haushe yake mashi taken mai haƙuri shi yake dafa dutse kuma ya sha roman shi lalle mu sani cewa addininmu na musulunci ya ba da mahimmanci kwarai da gaske ya karantar da musulmi ya tarbiyyantar da shi akan hali na haƙuri da dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan haƙurin idan ya yi shi zai tsinki ɗiyan marmarin sakamakon da zai samu na haƙurin zai same shi ne tun daga nan gidan duniya kahin ma ya kai zuwa ga gobe kiyama sannan kuma zuwa gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala hallau ya yi tanadin wani matsayi na musamman ga waɗanda suka kasance suna da haƙuri wannan haƙuri kuma shine zai shiga cikin ɓangarorin rayuwarmu gaba ɗaya a cikin kowace mu'amalarmu tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala bautan da zamu yi zaman muna da haƙuri sannan kuma mu'amalanta da zamu yi da cakuɗaɗɗeniya da jama'a nan ma zaman muna da haƙuri yanzu misali nan maganar da muke na abin da ya shahi tarbiyya to shi ma idan mace idan namiji baya da haƙuri ba su da haƙuri to ba za su iya tarbiyyantarwa ba da haka za ka ga an kai matsayin da har mahaifi zai daga baki ya ce misali ya kori ɗan shi sannan wannan yaron da za ka kora ka kwana da sanin cewa duk inda ya je ya aikata wani aiki babu wanda zai tambaya wai wannan yaron wane ne sai da ce wai wannan ɗan gidan wane ne ka kore shi amma kuma hallo duk inda ya tahi kahin a san shi wane ne ana bukata a san waye ka shi duniya waye sababin zawon shi duniya kai za a fara ambata sunanka kafin a kai zuwa ga cewa shi wane ne da haka dai ala'aiti hal mutum ya yi ya biyo waɗancan matakayen da aka bada na abin da ya shahi tarbiyya sannan kuma ya cika da abin da ya shahi haƙuri da juriya da jajircewa wannan shine abin da zai tabbatar da mutum akan ya cimma burin shi ya samu diya na gari wanda bayan ka kwanta ka mutu za su rika tunawa suna cewa Allah yi wa baba rahama Allah ya yi ma mamma rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya fasa ya bar duniya ya bar iya na gari wanda ya tarbiyantar da su hakikanin tarbiyya idan suka kai goshin su kasa ba sa daga goshin su bayan subhana rabbiyal a'la su uku sai sun sai sun roƙa mahaifin su gafara wajen Allah sai sun roƙa mahaifin su gafara wajen Allah a gobe kiyama wannan mahaifin ko mahaifiyar za su tashi gobe kiyama su rika cewa ya ubangiji wannan dandazon ladan a ina muka same shi Allah ce musu ai a dalilin addu'o'in da iyanku suka rika yi muku bayan kun bar duniya ne kaga lalle tabbas iya da kyau mutum ya jure saboda abin in ka ya samu ya tabbatu ya haƙaƙu to alheri ne a gare ka kai a karan kanka kafin ma ya zama to alheri zuwa ga shi yaran ubangiji subhanahu wata'ala yake ambata mana halin mutanen da suke da haƙuri Allah ce was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i yake cewa hinal ba'si ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun lalle Allah ya ambata masu haƙuri a wajen lokacin da wata bala'i ko wata musiba ta samu akan cewa sabati Allah yana ba su sabati tabbatuwa sannan kuma hallar waɗannan su ne Allah ya yaba akan cewa irin haƙurin da suka yi Allah ya yabe su da gaskiyan imaninsu da gaskiyan tsoronsu ga Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari akan abin da ya shafi falala na haƙuri a lokacin da yake bayyana cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabatuhu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabatuhu darra'u sabara fa kana khairan lahu manzo Allah ke ta abun mamaki game da abin da ya shafi lamarin mumuni al'amarin shi gaba ɗaya alheri ne a gare shi ba wani wanda yake da irin wannan ɗabi'a in ba mutum mai imani ba Allah sanya mu a cikin su wannan mutumin daga cikin halin shi mazalla yake cewa idan wani abu na na jin daɗi ya same shi na yalwa na rayuwa shakara sai ya godiya ga Allah subhanahu wataala fa kana khairan lahu sai abin ya zamanto alheri a gare shi yace wa in asabatuhu dharra'u sannan kuma idan wani abu na rashin daɗi ya same shi a nan ma kuma sabara zai alheri sai abin ya zamanto alheri ne a gare shi da haka dai mutum mai imani ana bukata ya zama iya da haƙuri da juriya a cikin abin da ya shahi zamantakewa na bada tarbiyya ko kuma ma zamantakewa na yau da gobe tsakaninka da kai da mutanen da Allah ya rubuta muku rayuwa waje guda bayan da za a aikace kai ba za a maka ba ba za a taka maka ba ba za a musguna maka ba za a maka ba daidai ba ba za a maka kuskure ba yanda kai za a ma kuskure haka kai ma kake ma wasu kuskure abin da yake wajibi a gare ku fahimtar juna da yunkuri na da, da, da samar da yanayi na haƙuri tsakaninku saboda shi mutum mai imani ya rika jin cewa waɗannan ababen da zai haƙuri a kansu ha to albishiri ne daga Allah subhanahu wata'ala akan abin da ya shahi ladan da zai samu gwaggwaban ladan da bayyada ma wani lissahi a wajen Allah imana ladan kawai bashi za a yi kamar da Allah ke cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ku fasani cewa kadai ana cikawa masu haƙuri ne su kaɗai ladansu ba tare da wani hisabi ba kenan duk mutumin da ya zama iya da haƙuri mutum ya zama mai yahiya ya zama mai kawar da kai ya zama mai juriya da jajircewa sannan kuma iya daga cikin mafi girman ibada wanda yake nuni akan karhin imanin bawa sannan kuma da yaƙinin shi da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da dogaron shi ga Allah subhanahu wata'ala mutum ya zamanto yana haƙuri da abin da ya shahi abin da zai kai ya kawo a cikin rayuwa shine Allah ke cewa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur lalle tabbas in kuka yi haƙuri kuka doki guziri na tsoron Allah to wannan iya daga cikin mafi girman al'amura a yan uwa musulmi abin da ya shahi dalilai da suke nuni akan haƙuri suna da yawa za mu takaita akan waɗannan sai in ba mu irin sakamakon da in mutum ya haƙuri zai samu limana duk mutumin da ya zama iya da juriya yana haƙuri to wannan haƙuri zai gadar mishi da abu na farko ar-ridha bi qada'illahi zai samu yarda da gamsuwa da nutsuwa da abin da Allah ya kadarta babu wani abin da Allah zai kadarta wa cikin abin da zai kai ya kawo a cikin rayuwar shi ka same shi cewa yana da yana nuna halin rashin nutsuwa yana nuna halin rashin yarda dalil duk mutum mai imani duk abin da ya same ka to ana so ka zamanto mai juriya mai haƙuri wanda wannan yana sa ma dan adam ya samu nutsuwa a cikin rayuwar shi kuma ya yarda da abin da Allah ya kadarta mishi shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam alharrani dimashqi ibn taimiyya allah ya rahama gare shi yake cewa ya ce ma za yuridu a ada'i minni ya ce makiyana me suke nema daga wajena ya ce ana jannati wa bustani fi sadari ya ce aljannata jin daɗina da walwalata yana cikin zuciyata kaga kenan haƙurin shi da alaƙa shi da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a lokacin da kuka kuka kai kuka kawo aka sa ni gidan kasu ya ce wannan kun ɗoke ni kun kai ni halwa inda zan keɓanta gaba ɗaya ma na kakkaɓe daga harkar rayuwa kenan zan tsaya in shiga halwa tsakanina da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kuka kashe ni kuma na yi shahada ya ce in kuka kore ni daga garin da nake ciki ya ce wannan kuma yawo ne a ban ƙasa wanda kuma Allah ya umarni akan shi kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl to lalle ana so mutum ya zama iya da haƙuri kaga me ya kai shi zuwa ka faɗin waɗannan maganganun haƙuri da juriya duk wanda ya karanta rayuwar ibnu taymiya ya san irin cakwaki yadda ya shiga da harɗa harɗa na rayuwa da ya shiga da irin musibu kai a cikin rikicin ko aure bai samu yi ba har ya mutu duk da irin littafan da ya wallafa da kaza da kaza da kaza da kaza ga sunan sannan abu na biyu idan mutum ya zama iya da haƙuri da zai iya tabbatar da samun matsayi a wajen Allah subhanahu wataala kamar Allah yake cewa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a duk mutumin da yake da hakuri wanda zai nuhace ka da wani abu wanda yake na makirci ne to kai Allah ne zai kare ka Allah ce in kuka yi haƙuri kuka ɗauki guziri na tsoron Allah la ya durru kuma kaiduhum shai'a to kaidin da wani mai kaidi zai ƙulla muku ba zai cutar da ku da komi ba ko da Allah ya kadarta muku wani abu ya same ku to wannan abu yana na a matsayin jarraba wanda kuma za ku samu lada mai yawa a kan shi haka duk mutumin da yake da haƙuri wallahi baya tabewa sannan kuma yana daga cikin sakamakon da mutum zai samu in ya zama to iya da haƙuri cewa wannan wannan haƙurin sababi ne na samun taimako da agaji daga Allah subhanahu wata'ala Allah ke ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin Allah ke ce bala kware da gaske in tasbiru in kuka yi haƙuri wa ya'tuwa wa tattaku kuka ji tsoron Allah wa ya'tukum min fawrihim hadha waɗannan kahuran suka zo muku in dai akwai guzuri na haƙuri tare da ku to ubangiji subhanahu wataala kuma zai ƙara zai ƙare ku zai ba ku taimako da agaji na mala'iku bi khamsati alaf mala'ika dubu biyar wanda za su zo saboda su agaza muku a bangaren da ya shahi yakin ku da waɗannan mutanen kaga waɗannan duka haƙuri ke kawo su ya ka duk mutumin da ya ɗauki haƙuri a cikin al'amari ko wani al'amari ne to za ka samu wannan mutumin zai samu taimako da kulawa ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma dukkan mutumin da yake da haƙuri to wannan haƙurin da kake da yana jayo maka son Allah subhanahu wa ta'ala imana yana jayowa Allah ya soka sannan kuma yana jayowa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka da haka fallahu yuhibbu sabirin wa huwa ma'ahum bi lu'fihi wa rahmatihi wa aunihi wa ta'ayidihi lahum Allah yana son masu haƙuri yana tare da su ta bangaren tausasawan shi da rahamar shi da agajin shi da ƙarfafa da zai musu shi ne Allah ke cewa wallahu yuhibbu sabirin kaga Allah yana son masu haƙuri ka duba ka gawa idan ka zamanto mai juriya mai haƙuri mai jajircewa mai kahuwa akan al'amura ka zamanto ka danka kana da haƙuri to wannan abu zai jayo maka Allah ya soka babu wani abin da dan adam zai taka na matsayi a nan gidan duniya da gobe kiyama kamar ya kai matakin cewa Allah yana san shi to da mu zamanto masu guziri na haƙuri da jajircewa tarbiyyar nan bayan da za a yi tayyu ta tabbatu dole sai ya zamanto akwai akwai haƙuri idan babu haƙuri yau kika haɗi gobe kika haɗi kai ni na gaji shikenan kai ma kai kaɗan yi kaɗan yi ce kai mata da yara ba a iya musu ni ma na gaji a subhanallah kaga wannan ka baran ma kanka haƙƙi mai girma ka baran wa kanka wani daraja mai girma wanda ita ce daraja ta Allah subhanahu wataala ya soka sannan kuma Allah ke cewa inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri sannan kuma wannan haƙuri asabar yurisu shi haƙuri yana gadar wa ma'abucin shi darajatal imamati mana zai gadar mushi da matsayi na jagoranci shi ne Allah ke cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yattaqu wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ke cewa ja'alna muka samar daga cikin su a'immatan wasu jagorori yahduna bi amrina suna shiryar da mutane akan al'amarin mu lamma sabaru amma ba samu jagorancin nan ba sai da suka yi hakuri sai da suka jajirce suka suka yi hakuri wannan hakuri ya tabbatar da su da zuwa ga wannan matsayin to lalle tabbas Allah ke cewa suna shirye suwa game da abin da ya shahi tafarkin mu wa kanu bi ayati ayatina yuqinu kuma suna da sakankan cewa akan abin da ya shafi ayoyin mu sannan iya daga cikin samarata da mutum zai samu a cikin haƙuri a ya zamanto mutum idan idan zamanto yana da haƙuri to wannan haƙurin da kake da zai gadar maka da aikata ayyukan suke managarta shine Allah yake cewa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq abin da yake wajen ku karewa yake amma abin da yake wajen Allah kuma tabbatacce ne wanzazze ne sai ce wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ku fasani cewa tabbas zamu sakantawa waɗanda suke da haƙuri za mu ba su ladan aikin da suka aikata bi ahsani ma kanu ya'maluna da mafi kyawun abin da suka aikata kenan duk mutumin da ya tsaya ya jure ya hakuri ya tarbiyantar da yaran shi ko kuma ya dauki hakuri a cikin kowane bangare daga cikin bangarorin rayuwa to wannan mutumin Allah zai cika mishi ladan shi sannan kuma wannan aikin naka na alheri zai zama to mafi kyawun aiki ne saboda an samu hakuri a cikin shi saboda an samu a juriya a cikin shi sannan kuma hallau iya daga cikin matsayin da zai haƙuri yake kaiwa ɗan adam zai kai ka zuwa ga ka gaji ka samu shiga gidan aljanna a gobe ƙiyama sannan kuma hallau wannan aljanna da zaka shiga mala'iku suna yi maka marhaba lale da zuwa barka da zuwa Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar Allah yake cewa jannatu adnin aljanna ne ga sanan na dawwama wanda suke har abadin abada ba a ce an hwasa in aka shige ta an shiga kenan yadkhulunaha su masu imani za su shiga wannan aljannar su masu haƙuri za su shiga wannan aljanna wa man salaha min aba'ihim da wanda ya zamanto nagartacce ne daga cikin uwayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da sauran iyalansu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab sannan kuma mala'iku suna kai kawo suna shigo musu ta kowace kofa suna ce musu salamun alaikum salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum a dalilin haƙurin da kuka yi kaga in ba a yi haƙuri ba aka yi wannan matsayin ba manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya reni iya mata guda biyu iya mata guda uku ka rene su ka kula da tarbiyyansu ka kula da kazansu ka kula da kazansu baka bar su ba suka zamanto abin da suka ga dama na abin da ya shahi lalacin tarbiyya ko sanya tufahi na banza ko wasu mu'amalayya na banza kai kokari ka kula da mutuncinsu da darajansu haka kai inda ka musu aure idan kama ɗaya aure kama biyu aure to daga nan kana da garantin cewa kana da gida a cikin gina aljanna kaga ba abin da zai kai dan adam zuwa ga jurewa irin wannan abin in ba haƙuri ba dole kenan sai ka haƙuri ana ce musu salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku game da abin da haƙurin da kuka yi fa ni'ma uqbad dar madalla ƙarshen gida ya zamanto a ce gida ne wanda yake na aljanna ne ta haka ƴan uwa musulmi mu yi ƙoƙari matuƙa wannan tarbiyyar in bata samu ba kaga irin waɗannan matsayi ba zai samu ba amma duk mutumin da Allah ya arzuta shi kaga misali yanzu hatta da abin da ya shahi aihuwan diya mata kai tsaye mutum mutane suna ga cewa a su sun yi son a ba su diya maza shine kaza shine kaza haka ga ana rikici tsakanin miji da mata wai kawai mata take aihu mishi ka ji wani jahilci wani namiji ake bani labarin shi wai ya tsani matar shi a yanzu ana suna cikin ba daɗi menene dalili kawai duk ɗiyan da take aiho mishi mata ne kaga wannan ya kai kimma ya kai kololuwa ya kai magariyar tikewa wajen jahilci da rashin sani ina aka sa a gaba a cikin rayuwa ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah shi yake bada kyautan matan zalla ko ya bada kyautan mazan zalla ko kuma a maka shinkafa da wake bi ma'ana a hada maka guda biyun da matan da mazan wa ya ja'alu man yasha'u aqima wani kuma Allah ga dama sai ya sa shi bakarare ne baya ma aihuwan kwata kwata kai ka samu haka ke daga hanci kake ga a kai kaza kake so baka san kaza ka roki Allah ya sanya musu albarka ka aihe shi misali namijin ne Allah kiyaye sai zama yaron da baya jin magana shine shaye shaye shine doke doke shine kaza shine kaza me amfanin haka riban me kaci kawai da ka roki Allah ya baka da nagari halas kar ka kara daga nan Allah ya baka ɗana gari in matan ne zalla Allah ya baka in mazan ne zalla Allah ya baka in cakuɗa yanzu a da mazan da mata Allah ya baka kai dai Allah ya baka nagari sannan kuma ka tsaya ka jajirce akan tarbiyyantar da su ka tarbiyyantar da su haƙiƙanin tarbiyya iya daga cikin abin da ma ya sa wasu ba sa son ɗiya mata saboda zuciyarsu a lalace take ma'ana zuciyarsu ta lalace kuma la'alla watakila ko suna aikata wasu ayyuka wanda ba daidai ba da ɗiyan mutane mata sai su ga cewa abin in ya zo kansu su ma abin ba zai yi kyau ba suke kyama irin wani la'alla Allah kiyaye insha Allah ta'ala anan zan dakata ana nuna mun cewa lokaci yayi al'aiti hal waɗannan matakai ya gaba ɗaya ɗan bayan da za a iya ci ya cin musu sai a lokacin da ya zama to iya da guzuri na haƙuri muna fata Allah subhanahu wataala ba mu ikon shajircewa da ƙarhin gwiwa da kahuwa akan abin da ya shahi tarbiyya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله